من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallaci na nefa a nan ningi domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratul an'am jiya mun tsaya a ayata 96 yau kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi aya ta 97 muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu yau muna 16 ga watan Ramadan shekara ta 1446 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yi daidai da 16 ga watan uku shekara ta 2025 miladiya insha Allah za mu tashi faɗin Allah tabaraka wa ta'ala وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون
حياك الله الله تبارك وتعالى يتي وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها shine wanda ya sanya muku wato taurari domin ku shirye da su yana su zamto muku alamomi ko dalili wanda za ku gane lokuta da kuma yadda za ku gane ɓangarori na alƙibla ko wato ɓangare daga cikin ɓangarori hudu da muke da su fi zulumatul barri a cikin dufan tudu wal bahari da kuma dufai na ainihin cikin teku na cikin ruwa Allah ta'ala ya ce kad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun lalle mun rarrabe ayoyi daki daki ga mutanen da suke da masaniya mato ga mutanen da suke sani wa huwa allazi ansha'akum min nafsin wahida shine wanda ya halice ku daga rai guda daya fa mustaqarrun kuma shine wanda ya kaddara muku wato matabbata wa mustawda'un da kuma ma'ajiyanta ma'ana inda za ku tabbata da kuma inda aka ajiye ku kad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun haqiqa mun rarraba ayoyi mun fayyace ayoyi liqaumin yafqahun ga mutanen da suke da fahimta Allah ya ce wa huwa allazi ja'ala lakum an-nujuma shine wanda ya sanya muku taurari ana nufin wanda ya halicci taurari litatadu biha fi zulumatil barri wal bahr domin ku shirye da su mana ku gane nan ne arewa nan ne gabas nan ne kudu nan ne yamma litatadu biha don ku shirye da su waɗannan taurari ku gane bangarori fi zulumatil barri wal bahr a cikin dukkan tudu da kuma dubban cikin teku cikin ruwa ko da kuna tafiya a cikin ruwa zai zamto kuna tafiya ko a kan ruwa ko a cikin ruwa din zai zamto gane alƙibla zai wahala da ku to amma idan kuka kalli wato taurari saboda ilimin da kuke da shi kuka fahimta na taurari sai ku gane eh nan ne gabar nan ne yamma ko nan ne kudu nan ne arewa na fata gane wato taurari ilimin sanin taurari kashi biyu ne akwai wanda yake ya halasta shine mutum ya gane cewa idan taurari kaza suka fito wannan yana nuna alamun asuba ta kusa idan taurari kaza suna nan yana gwada cewar da sauran dare idan kaga taurari kaza to nan sukan fito ne bangaren gabas taurari kaza sukan fito bangaren yamma shine abin da ake nufi litata dubiha amma taurari na bugun ƙasa ko na me ake cewa na gano abubuwa a ce taurarin wani ai sun kauce ko taurarin sun mutu ko kuma taurarinsa suna nan saboda haka akwai nasara to shi irin wannan haramun ne a duba a ce wani ai taurarinsa suna nan ko kuma ya fara wannan siyasar ko ya fara wannan kasuwar lokacin taurarinsa suna nan amma da taurarin ne suka kauce irin wannan gaba ɗaya haramun ne na watan gani Allah tabaraka wata'ala ya sanya taurari ne domin wato ababe malamai suka lissafa al'amura har kimanin guda hudu na farko dai daga cikin muhimmanci da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya taurari akwai wannan abin da wannan aya ta faɗa litata dubiha domin ku shiryu da su shirya ku shirya kuma ana nufin me ku gane hanya ko ku gane ina aka dosa ko ku gane yanzu lokaci a wani lokaci ake musamman kuma a daɗin babu wato agogo da sauransu to baya da wannan malamai suke cewa Allahu tabaraka wa ta'ala ya sanya taurari dan su zamto ado ne ga sama idan ka kalli sammai ka kalli sama kai da daddare an kaga taurarin nan zaka ga tayi kyau inda a ce za a dauke ba taurari ko daya zaka ga bata kai haka kyau ba Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce walaqad zayyana samaa ad-dunya bi masabiha haqiqa mun kawata saman duniya sama ta daya da ainihin wato fitulu ma'ana ana nufin taurari na biyu kenan na ɗayan da shi ne mai wannan makaranta za a cikin aya an sanya taurari don su zamto wato shirya don a gane wasu al'amura ko ɓangarori ko lokuta na biyu kuma an sanya taurari don su zamto ado ga sama na uku malamai suke cewa allahu tabaraka wa ta'ala ya halicci taurari don su zamto abin jifan shaidanu waje alina ha rujuman lishayaɗin mun sanya su taurari don su zamto wato ababen jifa ga ainihin a da ainihin ga ainihin wato shaidanu domin shaidanu daga cikin aljanu sukan hau daya haukan wannan daya haukan wannan su je zuwa sama idan wani abu ya faru a ƙasa Allah tabaraka wa ta'ala zai gaya wa Jibril kaza ya faru yanzu a yi kaza sai mala'ika jibril ya zo sama ta bakwai sai mala'ikun sama ta bakwai su tambaye shi mai sai da shi ma za ƙala rabuna mai ubangijinmu ya ce sai ya ce ya faɗi alkhairi ya faɗi gaskiya sai su yi kabbara su yi sujada in suka da a wato in ya zo sama ta shida nan ma su tambaye shi jibril ya gaya musu ya faɗi gaskiya ne ya zo har sama ta ɗaya to su kuma aljanu shaidanin cikinsu kenan wannan ya hau kan wannan wannan ya hau kan wannan sai su je zuwa sama ta daya suna zuwa satar ji wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa man yastami'u al'ana wa man yastami'u al'ana ne ko yajillahu shihaban rasada duk wanda ya je satar ji yanzu kan zai je ya samu wani tauraro yana raidi yana saurara su domin ya kona shi to idan suka je wani lokaci sai su samu su sato ji din su ji abin da mala'iku suke faɗa abin da mala'ika jibril ke wato sauran mala'iku na sama sai su dawo zuwa ga mutane waɗanda suke bokaye wanda suke ‘yan duba sai su gaya musu in suka zo suka gaya musu to su kuma dama suna musu hidima wato suna musu abin da yake shirka ne ga Allahu tabaraka wa ta'ala ko suna yanka musu wani abu ko dai sun sa musu wata ka'ida suna aiwatar musu in suka zo sai su gaya wa shi wannan mutumin ko wannan boka ɗin cewa kaza ya faru kuma za su raya masa cewar ya zo gurinsa da mun a duba masa ko a gano masa misali su to an ɗauke kekenka yana bayan gari yana gabar da gari a guri kaza aka ɓoye keken nan ba sai da shi ba ko kuma yana kasuwa kaza za a ci kasuwa kaza da wannan mashin ɗin ko da wannan keken shi kuma idan ya zo gurinsa ya duba masa ya ce e yana guri kaza kasuwa kaza za a kai yana zuwa kasuwar zai in ya je ga abin kaga zai gaskata to annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan suka sato ji suka kawo musu shi kuma bokan sai ya ƙara ƙarya ɗari su ma wato da shi tsakanin shi da su waɗannan shaidanin aljanin sai su ƙara ƙarere kimanin guda ɗari daga jiyowa gaskiya ɗaya za ka ga wanda suke irin wannan wato ayyuka na bokanci na duba sai ka ga wani abin sun je sun yi haka yake ya faru kada an ce kamar yankan wuka amma sai ya yi nawa kun biyuwa da yawa kuma sai ka samu ƙarya ta fi yawa to saboda Allah tabaraka wa ta'ala dai a wannan aya yace wato mun sanya taurari ma'ana mun halarci taurari domin ku shiryu da su shiriwa da taurari kuma kamar yadda bayani ya gabata wato a ga tauraro kaza a gane bangare kaza ne wanda suke da wannan ilimin taurarin za su iya gane wannan idan mutum ya tashi ko da daga bauchi ya tashi yana ganin sama zai gane nan ce gabar nan ne kudu nan ne kaza saboda in kaga taurari kaza to suna bangaren gabar ne kaza suna bangaren yamma amma mutum ya ta'allankanta wato wani abu na rayuwa ya ce sai da tauraro kaza zai faru to wannan kuma kafirce Allah tabaraka wa ta'ala wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam an yi ruwa da daddare sai ya fito yake ga wa sahabbai yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce an wayi gari daga cikin bayina wasu sun wayi gari suna masu cikakken imani da ni wasu kuma sun wayi gari suna masu kafirce min sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ta'ala yace amma duk wanda yace mudirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi fadhaka mu'minun bi kafirun bi duk wato wanda yace an wayi gari a wato amana ruwa da falalar Allah da rahama tasa to wannan shine wanda ya imani da ni kafirun bil kawakib ya kafirce wa taurari duk wanda ya ce an yi ruwa da ganin damar Allah da falalar Allah da rahamar Allah to wannan shine wanda ya imani da Allah ya kafirce wa taurari to kaga wannan shine halin mumini so a imani da Allah ka kafirce wa komai da kowa sai ya ce amma wanda ya ce mudirna bi nau'i kaza wa kaza fadhalika kafirun bi mu'minun bil kawakib aw kama qala sallallahu alaihi wasallam yace amma duk wanda ya ce an mana ruwa saboda tauraro kaza da kaza to wannan shine wanda ya imani da tauraro ya kafirce mu to kaga irin wannan kula da taurarin ko lissafin taurarin shi irin wannan kafirci ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce in dai tauraro kaza bai zo guri kaza ba ba za a yi ruwa ba ai ba dama kawai a yi ruwa dole sai tauraro kaza ta zo guri kaza Allah ta'ala ne ya halicci taurarin shi kuma shi yake saukar da ruwan idan ya ga dama sai a yi ruwa babu hadiri in ya ga dama kuma sai a hadiri kuma ba a yi ruwan ba subhanahu wata'ala saboda ka ya sanya al'amura a matsayin sabuba ne a matsayin su sabuba ne kawai idan ya ga dama ko da wannan sabab din ko babu yana da ikon yayi subhanahu wata'ala Allah tabaraka wa ta'ala yace qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun hakika mun fayyace ayoyi mun rarrabe su wato ga mutane wanda suke da sani Allah ta'ala yace huwa allazi ansha'akum shine wanda ya halice ku min nafsin wahida daga rai guda daya ana nufin annabi adam alaihissalam Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci kowa daga annabi adam matarsa ma ya halicce ta ne hawa daga wato kashin haƙarƙarin annabi adam yana bacci a gidan aljanna aka zari kashi ɗaya na haƙarƙarinsa aka halicci matarsa sai aka ajiye ta kusa da shi sai farka daga bacci sai ganta bai taba ganin kuma wata halitta ba bayan shi na dan adam da bai taba ganin mutum ba sai shi kansa ya san kansa yana tashi sai ya ganta sai kuma Allah tabaraka wataala ya sa masa shahawarta to saboda kaga kenan matarsa ma daga shi ne tabaraka wataala ce shine allazi ansha'akum wanda ya halice ku min nafsi wahida daga rai guda daya ma'ana daga annabi adam alaihi salam famustaqarrun wa mustawda'un Allah tabaaraka wa ta'ala ya sanya muku matabbata da kuma gurin ajiya ma'ajiyanta ma'ana inda za ku tabbata da kuma inda ajiye ku akai to malamai sun yi manganu masu yawan gaske dangane da cewa ina ne mustaqar ina ne kuma mustawda' mustaqar da gurin matabbata ma'ana inda mutum zai dade mustauda inda kuma ɗan zama ne na ɗan lokaci takaitacce ɗan kaɗan kamar inda idan mutum ya mutu ake aje shi a asibiti menene mutuware ko to laraba suna ce masa mustauda al-mauta wato ɗan gurin ajiyar mamata kafin a ɗauke su kamar mutum yana da gurin ajiye kayayyaki idan ya saro kaya zai ajiye kafin a ɗauke a kai kasuwa suna ce wannan mustauda wato gurin ajiyewa ɗan na wani lokaci wanda ba daɗewa za a yi to sai wasu suke cewa mustaƙarrun ana nufin wato cikin wato mahaifar ɗan adam cikin mahaifiyarsa mahaifa inda ɗan adam Allah tabaraka wata'ala ya ajiye shi ya daɗe a cikin mahaifiyarsa suka ce wannan shine mustaƙarrun mustauda gurin ajiyewa kuma suka ce shine cikin kabari zuwa har a tashi alƙiyama suka ce nan ne gurin ajiya din cikin mahaifiya kuma shine matabbata matabbata din tare da cewa can yafi cikin mahaifiyar tsayi amma suke cewa a cikin mahaifiya shine mustaqarrun wannan shine maganar da yayi akan cewa mustaqarrun da mustauda sune waɗannan inji Abdullah da Mas'ud yace cikin mahaifiya shine matabbata cikin kabari kuma shine gurin ajiya har an samu kuma daga ainihin Sa'id bin Jubair ɗaya daga cikin tabi'ai da kuma Aqa yake cewa mustaqarrun shine dai cikin mahaifa wato cikin iyaye mata mustauda kuma shine wato tsatsan iyaye maza tsatsan iyaye maza shine gurin ajiya gurin tabbatuwa kuma shine cikin wato mahaifiya an rawato daga ikrama daga ibn abbas yake ce da yake cewa sa'id bin jubair yake cewa inji shi sa'id bin jubair ya ce abdullahi ɗan abbas yake ce da ni hal ta zawajta shin ka yi aure kuwa in ji abdullahi ɗan abbas yake tambayar almajirinsa sa'id bin jubair ya ce kultu sai na ce da shi la sai na ce ban yi aure ba ƙala sai abdullahi ɗan abbas ya ce da shi innahu ma kana min mustaudi'in fi zaharika fasastakhrijuhu fayastakhrijuhu Allahu azza wa jal yake ce da shi ai babu wani abu ne wato a gadon bayanka wanda aka aje na mustauda wanda aka aje a kugunka a gadon bayanka balle Allah tabaraka wata'ala ya fidda shi Allah ta'ala bai aje ba a kugunka a bayanka bai aje waɗansu ƴaƴa ba ballantana kai aure ya fidda su amma inda ya aje fa sai fa kai auren na kuma sai ka haifi wannan ƴaƴan ma'ana kenan wannan ruwaya daga Ibn Abbas shi ma yana karfafar waccar magana kenan wato wanda aka rawato daga sa'id bin jubair na cewa mustaqarrun shine cikin mafiya musauda kuma shine bayan wato iyaye maza yana nufin kowa aka kaddara zai wato an kaddara ga yawan ƴaƴan da suke aslaf suke sulbinsa suke wato tsatsansa to lalle ko shakka babu sai ya auri adadin matan da zai wato fitar da wannan abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ajiye a kugunsa na ƴaƴa na fatan gani wasu kuma suke cewa mustauda'a din shine cikin mahaifiya mustaqarrun din kuma shine bayan iyaye wato maza akasin wancan kenan haka dai wasu suke cewa mustaqarrun shine cikin mahaifiya mustauda'a kuma shine kan kasa ma'ana rayuwar kasa yanzu ita ce mustauda'a gurin ajiya wasu kuma suke cewa rayuwar kan kasa din ita ce mustaqarrun cikin mahaifiya shine gurin ajiya rayuwarmu kuma ta duniya ta yanzu ta kan ƙasa wato ita ce matabbata Allahu tabaraka wa ta'ala shi ya san a wanne gari za a haife ka kuma a ina za ka rayu wasu ke cewa a'a abin da ake nufi mustauda shine rayuwarka ta duniya gurin ajiyarka kenan ina Allah ta'ala zai ajiye ka shi ya san wannan mustaqarrun kuma shi ya san matabbatarka a gobe alkiyama gidan wuta ko gidan aljanna Allah ta'ala shi ya san wannan ya ubangiji ka sa matabbatar mu ita ce gidan aljanna wasu ka ce wannan Allah ta'ala ya ce kad fassalnal ayati liqawmin yafqahun hakika wato mun fayyace ayoyi mun rarrabe ayoyi ga mutane da suke da fahimta na'am
wa huwa alladhi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حقا متراكبا ومن النخل من طلعها كنوان دانية وجنات وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون حياك الله الله تبارك وتعالى yace wa huwa allazi anzala minas sama'i ma'an shine wanda ya saukar da ruwa daga sama shi Allah din subhanahu wataala fa akhraja bihi nabata kulli shay sai ya fitar da wannan ruwan ma'ana sanadiyar wannan ruwan ya fitar da tsiran kowanne abu fa akhrajna minhu khadiran Allah tabaaraka wa ta'ala ce daga shi tsiro din ko daga shi ruwan sai muka fitar da kore ma'ana ganye kore nukhriju minhu habban mutarakiban Allah tabaaraka wa ta'ala ce daga wannan ganyen wanda yake kore kuma daga wannan tsiron sai nukhriju minhu muke fitarwa daga wannan wato tsiro din ko wannan ganyen habban mutarakiba wato ƙwayoyi wanda suke masu hauhawa da juna wa minan nakhali daga kuma ainihin dabino kuma min ɗar'iha daga hudar dabino kinwanun daniya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya sanya kinwan wato irin wannan jikin dabino wannan yarar mene ɗan zare guda ɗaya ko ya tsumagiya ɗaya dabino ya jejjeru a jiki me yake cewa ziri daya wanda zaka ciro na dabino ya zama ga su a jejjere a jiki wannan shine kinwan daniyatun wanda suke wato kusa kusa ana nufin da kuma wanda suke ba kusa din ba ma wa jannatin min a'nabin da kuma gonaki na inibi wa zaitun da kuma gonaki na zaitun war rumman da kuma wato gonaki na rumman mushtabihan Allahu tabaraka wa ta'ala yayi wannan wato masu kama da juna ga sunan kala kala ga sun yi kamanceceniya da juna ghairu mutashabih da kuma waɗanda suke basu kama da juna din ma Allah ta'ala yace unzuru ila samarihi ku kalla ku duba ƴaƴan itaciyar waɗin al'amura ƴaƴan wato ƴaƴan dabino ƴaƴan wato inibi din da kuma ƴaƴan zaitun da ƴaƴan ruman Allah ta'ala ce ku kalli ila samarihi ku kalli ƴaƴan ku ga idza asmara idan ya ƴaƴan wa yan'ihi kuma ku duba ku ga nunarsa idan ya nuna shi ma ku kalla ku gani inna fi zalikum lalle a cikin haka din fa la ayatin liqaumin yu'minun lalle akwai ayoyi ga mutane da suke yin imani da Allah tabaraka wa ta'ala idan mutun ya kalli ainihin wato ƴaƴan itaciya zai gane akwai aya ma'ana akwai alamomi da suke tabbatar maka da cewa Allahu tabaraka wata'ala shine wanda ya halitta gaba daya yanda ƴaƴan bishiya yake farawa daga ɗan fure ya zama ɗan kankani yana girma yana girma har ya zo ya nuna Allahu tabaraka wata'ala yace huwa allazi anzala minas sama'i ma'an shine wanda ya saukar da ruwa daga sama fa akhrajna bihi muka fitar da shi wannan ruwa din nabata kulli shay'in fa akhrajna minhu wato ya fitar da tsiran kowanne abu sai muka fitar minhu wasu malaman tafsiri suke cewa minhu din nan ana nufin daga shi ruwan wasu suka ce a ana nufin daga shi tsiran khadiran muka fitar da wato tsiro ko ganye wanda yake kore khadiran nukhriju minhu habban mutarakiban Allah tabaaraka wa ta'ala yace daga wannan tsiran wannan koren ganyen wannan wato tsiro ɗin masu koren ganye muke fitar da habban mutarakiban ƙwayoyi wanda suke masu wato hauhawa da juna habban mutarakiban su ne kamar irin zangarniyar gero kamar zangarniyar dawa kamar zangarniyar shinkafa za ka gansu a jere wannan akan wannan wannan akan wannan kamar an jera su allahu tabaraka wata'ala wato wannan iko ne nasa da kuma iyawa tasa subhanahu wataala idan ka kalli zangarniyar shinkafa kaga yanda aka jera su wannan anan wannan anan wannan anan wannan anan to iya wannan jerawar idan kaga sai kaga in banda Allah tabaraka wa ta'ala ba wanda isa wannan jerawar in ka kalli wannan idan ka kalli zangarniyar gero kaga yanda aka zuba geran a jikin sosan jan- zangarniyar sai kaga lalle wannan sai dai Allah tabaraka wa ta'ala duk wato kwayoyin da suke da yawa a jikin zangarniyarsu wannan su ake ce da su habban mutarakiban wanda suke da yawa a jejjere haka Allah tabaraka wa ta'ala ce shine wanda ya fitar mana wanda ya halicci kwayoyi wanda suke a jere wannan ya hau kan wannan wannan a gefen wannan haka wa minan nakhali dan wato daga kuma ainihin dabino kuwa min dal'iha daga hudar dabino din kinwanun akwai wanda yake kinwan kinwan jam'i ne mufradinsa ana cewa kinwun shine mufradi guda daya ko kinwin a masa abanan wato kisratain a ƙasa kinwin ko kinwun shine guda daya jam'insa kuma kinwanun kamar da zuwa cikin aya din kinwanun din shine dai wannan ba tanka tanka dai shine mai kayar a jiki wancan mara ayan to ainihin mai ƴaƴan a jiki wanda idan ka ciro jikin yar bulala guda ɗaya za ka ga dabine a jere a jiki wannan su ne a kinwan wato dodo dodo kenan kinwanun Allah ta'ala ya su dodo dodo daniyatun wanda suke ga su na kusa kusa malaman suke cewa daniyatun ɗinin ana nufin da kuma ba'idatun wanda suke na kusa da wanda suke na nesa ma haka alkur'ani yake zuwa da irin wannan usulubin a wasu gurare sai ya ambaci abu daya yana nufin duka guda biyu din kamar yadda Allah ta'ala ya ce sarabi la taqikumul harra to ana nufin wal barda wato ku- kuna sanya ainihin wanduna ko tufafi wanda suke kare ku daga ainihin zafi kuma ana nufin da tufafin da suke kare ku daga ainihin sanyi Allah tabaraka wa ta'ala ce shi ya halicci wayannan su ma ya halicci kwayoyi masu hauhawa da juna ya kuma halicci wato ainihin tankar dabino a dodon da ke jikin dabino ga suka ga wani dabinin dan gajere ya yi yaya shine daniya wanda suke kusa kusa waɗansu kuma dabinan kaga sai sun yi tsawo sosai da sosai sannan su yi yaya to Allah tabaraka wa ta'ala ce dukkanin su shi ya halicci wannan wajen natin min a'nabin da kuma gonaki na inibi ka duba yadda inibi yake da daɗin ci kuma ka gan shi dodo dodo Allahu tabaraka wa ta'ala yi shi wannan a jikin wannan wannan kwaya ɗaya anan wannan anan kuma sai hancin bashi da kwari yana daga cikin rahama da hikima ta Allahu tabaraka wa ta'ala idan ya wato ƴaƴan itaciya idan suka isa ci sai Allah ta'ala ya sanya abin da ya rike su ta yi laushi ta yanda idan ɗan adam zai yaga sai ya zamto cikin sauki zai gutsara wato zai ciya amma idan bai nuna ba sai ya zama yana da karfin da ƴaƴan ba za su zube ba kuma in ka kama zaka ji suna da tauri mana ba su zama ready ba tukunna in suka zama ready sai Allah ta'ala ya rage abin karfi kana tabawa sai ya ya fita daga jikin daga jikin bishiyar duka wannan ayoyi ne na Allah tabaraka wa ta'ala domin mu gode masa mu yi imani da shi mu bautata masa subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya ce wa jannatin min a'nab da gonaki na ainihin inibi inibi Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ita kanta bishiyar inibi kadai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wato ikonsa da abin lura a ciki ka duba yadda inibi yake amma idan ya bushe idan ka ci danyen idan ya bushe ka ci sai kaga kamar baba wannan abin da ka ci dazu bane idan ya zama to zabib kenan zaka ji yayi zaki kwarai da gaske kamar ba irin wancan abin bane kun baya da haka in aka ɗauki shi ma zabib ɗin idan aka dafa aka saka a cikin abinci sai ka ji kamar ba shi ne wannan mai zaƙi daudin ba kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya buga misalai da yawa da ainihin wato a, ainihin inibi wa jannatin min a- min a'nabin da gonaki na ainihin inibi a, wa zaitun da kuma gonaki na ainihin zaitun ku duba inda Allah tabaraka wa ta'ala ya muku zaitun ya zamto magani ya zamto mai amfani ‘ya'yan masu amfani ƙwallon da amfani mansa kuma shi kuma babu mamma da ya kai shi amfani daga cikin mayuka da su da wato man habbatar sauda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mushabihan Allah ta'ala ya yi su masu kama da juna wa gaira mutashabi kuma ya yi marasa kama da juna ga su suna kama da juna kuma marasa kama da juna ma'ana masu kama da juna da kuma marasa kama da juna masu kama da juna wajen gani kaga ga su iri ɗaya amma kuma in za ka ci sai ka ji da bambanci yanzu idan ka samu bishiya ɗaya za ka samu ganya wato ‘ya'yan duka iri ɗaya ne kuma ko da ba a bishiya ɗaya ba a ce wannan bishiyar mangoro ce wannan bishiyar mangoro ai dukkaninsu duk wani mangoro yana da kama da juna ganyensa sun yi kama hudarsa iri ɗaya da wancan bishiyar da waccan ‘ya'yan ma sun yi kama sai dai la'alla wani ya fi wani girma amma idan ka ɗanɗana ka tauna a baki ko ka ci a bakinka sai ka ji ɗanɗanan da bambanci ga su kuma duka mangwara ne kuma ko da a bishiya ɗaya sai ka ga wani ya nuna idan ka sa a bakinka sai ka ji bai kai kuma wani wanda bai nuna ba daɗi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ku kalli wannan ku gani wanda suke gasu sun yi kama da juna amma kuma ba su yi kama da juna ba sun yi kama da juna ta ganin ido amma ɗanɗanon kowanne kuma daban a yi gona ɗaya ta kankana amma sai ka ji wata tafi wata zaƙi mutane sun je gona suna ɗiban 'ya'yan itaciya sai ka ji wani ce kai wannan ya yi daɗi gaskiya kuma ga shi fa a jikin bishiya ɗaya ko a gona ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce unzuru ila samarihi waɗannan 'ya'yan itaciya ku duwa fa samarihi Allah ta'ala ce ku kalli 'ya'yan itaciyan nan ku gani idza asmara idan yayi 'ya'ya din akwai abun lura idan bishiya ta fara ‘ya'yan ƙanana daga ma fure ɗan ƙarami kaga ta ɗan zubi da fure ɗan ƙarami kaga ya girma ko da kuma bishiyar a gidanka take ba za ka taɓa ganin yaushe take girman ba yaushe take ƙaruwa ba amma kawai ana nan sai kaga kawai ai ta ma nuna Allah ta baraka wa ta'ala ce ku kalli ‘ya'yan itaciya fa idan suka yi bishi suka yi ‘ya'ya ɗin ku kalla ku gani inna fi zalikum Allah tabaraka wa ta'ala yace wa yan'ihi kuma ku duba ainihin nunasa nudut din kenan ku duba yanda yake nuna ka gani wa yake sa masa ya nuna Allah tabaraka wa ta'ala ya yanayin nunarsa take daga Allah tabaraka wa ta'ala ne kuma kowanne abu da lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa masa zai nuna da kuma nau'in nunarsa idan baka san wani ɗan wato ɗan itaciya ba sai ka ji kana tambaya shi ya nuna sa take ne ai kana ganin yayi kaza ya nuna kenan ai in kaga yayi kaza to bai nuna ba in kaga yayi kaza ya nuna kenan duka waɗannan wato ayoyi ne na Allah tabaraka wa ta'ala da yake nuna mana dan mu imani da shi mu sallama komai gare shi subhanahu wa ta'ala inna fi zalikum Allah tabaraka wa ta'ala yace ku duba ku ganin lalle a cikin haka din zalikum ana magana wato ismul ishara ne na ainihin mukhatibun aljam wato wanda ake magana da su jami'i ku duba ku gani lalle inna fi zalikum lalle a cikin haka din fa waɗannan al'amura da aka lissafa muku la'ayatin liqaumin yu'minun cikin waɗannan abubuwa na ainihin halittar ƙwayoyi wanda suke masu hauhawar juna kamar ƙwayoyin wato shinkafa na gero na dawa yadda suke a jere ɗin nan kuma ku kalli ƴaƴan wato ƴaƴan inibi da roman da dabino duka Allah ta'ala ya ce inna fi zalikum lalla cikin waɗannan al'amura fa la ayatin lalle akwai ayoyi li qaumin yu'minun ga mutanen da suke yin imani da Allah tabaaraka wa ta'ala na'am وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء wakil
hayyaka Allah Allah tabaraka wa ta'ala yace waja'alu lillahi shuraka shuraka aljin suka sanya Allah tabaraka wa ta'ala kishiyoyi daga kishiyoyi daga cikin aljanu wa khalaqahum alhali kuma Allah tabaraka wa ta'ala shi halice su shi halice su aljanu din wa kharaqu lahu banina wa banat suka kirkira Allah tabaraka wa ta'ala cewa ƴaƴa maza da kuma ƴaƴa mata bi ghairi ilimin ba tare da ilimi ba ma'ana ba tare da wata hujjar ta gwada musu cewa Allah yana da ƴaƴa maza ko ƴaƴa mata ba ba wani dalili akan wannan sai Allah ta'ala ce subhanahu sarki ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wa ta'ala kuma ya daukaka amma yasifun daga abin da suke sifata shi da shi sarki ya tabbata gare shi bashi da ƴaƴa ba kuma wato bashi da ƴaƴa ko maza ko mata gaba daya amma yusufun dangane da abin da suke sifata shi da shi Allah ta'ala ya ce shi ne badi'us samawati wal ard shi Allah tabaraka wa ta'ala fa shi ne wanda ya halicci sammai da kuma kasai anna yakunu lahu waladun ya za a yi a ce yana da ɗa walam takun lahu sahiba alhali kuma Allah tabaraka wa ta'ala bashi da mata ma'ana bashi da mata bashi da ɗa subhanahu wa ta'ala wa khalaqa kulli shay'in shi kuma shi Allah ta'ala shine ya halicci kowanne abu وهو بكل شيء عليم kuma shi Allah tabaraka wa ta'ala ga kowanne abu da ka sani komai alim masani ne Allah ta'ala ce zalikumullahu rabbukum wannan fa shine wato haka dinnan wanda aka lissafa dinnan shine mai irin wannan siffofi subhanahu wa ta'ala zalikumullahu rabbukum shine Allah ubangijinku la ilaha illa huwa babu abun bautatawa bisa ga cancanta sai shi khali'u kulli shay'in shine mahalicin kowanne abu fa'buduhu Allahu tabaaraka wa ta'ala ce kubota ta masa wa huwa ala kulli shay'in wakil shi akan komai mai kiyayewa ne ma'ana ya san komai shi yake kare komai shi yake kiyaye komai subhanahu wa ta'ala Allahu tabaaraka wa ta'ala yace wa ja'alu lillahi shuraka al-jinn suka sanya wa Allahu tabaaraka wa ta'ala wato ababan tarayya daga cikin aljanu mana ana nufin su kafirai sun sanya Allah sun sanya wa Allah tabaraka wa ta'ala kishiyoyi daga cikin aljanu suna cewa kamar wato inda aka samu daga alkalbi yake cewa wannan aya nazalat fi az-zanadiqa ta sauka ne cikin sha'anin zindikai asbatu ashirkatu li iblis wanda suka tabbatarwa da cewa iblis shaydan ya yi tarayya da Allah ta'ala wajen halittar waɗansu al'amura sai suke cewa shi iblis wato faƙalu sai suka ce Allahu khaliƙun nura wan nasa waddawaba wal an'am Allah ta'ala shi ne wanda ya halicci haske ya halicci mutane ya halicci dabobi ya halicci dabobin gida wanda ake yankawa a ci suka ce wa iblisu khaliqu zulma shi kuma wato shaidan shine wanda ya halicci duhu wasiba shi ya halicci dangin su kura su zaki wal hayat ya kuma halicci wato ainihin wato macizai wal aqarib ya kuma halicci wato kunami inji su wancan kafire wato kyawun abubuwa Allah ta'ala halicce su amma bangaren namun daji masu kashe juna ko masu cin naman waɗansu daga cikin dabbobin daji da irin su maciji su kunami da duhu suka ce wannan kuma shaidan ne ya halicci wannan wanda shi kuma shaidan ɗin yana daga cikin wato aljanu saboda sai suke cewa ai aljanu sun yi tarayya da Allah wajen halittu shine Allah ta'ala ya ce wa ja'alu lillahi shuraka aljin suka sanya wa Allah ta'ala kishiyoyi mana abokan tarayya daga cikin aljanu wa khalaqahum alhali kuma Allahu tabaaraka wa ta'ala shi ya halicce su su aljanna ya zai su da aka halicce su a ce kuma da su aka hadu aka yi halitta ba zai yi ba wa kharaqu lahu banina wa banat qurra'ul madina wato kenan irin su abd wato su abdurrahman ruwaya suwarsh suna karanta wa kharaqu lahu banin bi tashdid wa kharaqu lahu banina wa banat suka kirkira Allahu tabaaraka wa ta'ala wato ɗaya maza da kuma ƴaƴa mata bi gairi ilimin ba tare da wani ilimi da suke da shi ba mana ba tare da wata hujja ba wannan su wato wanda suke nasara suke cewa annabi Isa alaihi salam dan Allah ne saboda haka kaga kenan me sun wato sun kirkira Allahu tabaaraka wa ta'ala benin kenan wato ‘ya'ya maza kamar yadda su ma yahudu suka ce uzairu ɗan Allah ne kaga kenan sun ƙirƙiri ‘ya'ya maza ga Allah tabaraka wa ta'ala su kuma mushrikai cikin larabawa sai suke cewa mala'iku su ne ‘ya'yan Allah mata kaga sun su kuma su ne wanda suka kirkiri banat wanda suka kirkiri wato ‘ya'ya wato mata kenan ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala ya ce bi gairi ilimi ba tare da wani dalili ko ta hujja ba babu wani ilimi akan wannan abun kawai kirkire ne subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala amma yusifun tsarki ya tabbata gare shi da ɗaukaka dangane da barin abin da suke siffata shi da shi Allah ta'ala shine badi'us samawati wal ard wanda ya halicci wato ya kirkiri halittar sammai da ƙasai shi Allahu tabaraka wa ta'ala bai ga samfurin halittar sama ko samfurin halittar ƙasa a gurin kowa ba shine wanda ya kirkiri halittar ya halicce su kuma badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun yaya za a ce wani ɗa ya kasance gare shi subhanahu wa ta'ala yace lam yalid walam yulad Allah tabaraka wa ta'ala ba haifarsa akai ba shi kuma bai haifi kowa ba walam takul lahu sahiba Allah tabaraka wa ta'ala bashi da mata wa khalaqa kulli shay'in shi halici kowanne abu huwa bi kulli shay'in alim shi a komai da ka sani wato alim masani ne subhanahu wa ta'ala waɗannan mushrikai wato saboda biyayye su ga ainihin shaydan da kuma danginsa shi wato sauran shaidanu suka sanya wa Allahu tabaraka wa ta'ala su waɗannan shaidanu a matsayin kishiyoyi shi kuma dama shaidan shi ne abin da yake so annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa shaidan zai iya zuwa wa ɗayan ku sai ya ce da shi wa ya halarci kaza wa ya halarci kaza wa ya halarci kaza zai iya zuwa ya ce da kai kai wani kan wa ya halarce ka ne sai kuma baka amsa Allah ne halarce ni to ya aka yi ka zo ta hanyar babana shi wa halici babanka Allah ne ita mamarka fa Allah ne to waye halici wannan duniyar Allah ne waye halici abincin da kake ci Allah ne zai ta saka maka tambayoyi a cikin ranka a cikin zuciyarka sai ka ji kana dawa kana amsa ai Allah ne mai kaza Allah ne kaza Allah ne kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa sai ya kai ka makura har ya ce da kai to shi Allah waye halice shi yace to idan ya kai ka irin wannan to ɗayan ku ya dawo taitayinsa yayi a'uziya ya yi a'uzi aka ce a'uzi billahi mina shaɗanar rajim to za ka ji abin da kake ji nan tambayoyi da yake ta maka ya tafi da tunaninka za ka ji ka dawo taitayinka na matan gane kullum shaɗan babban damuwarsa shi ne wato mutum ya yi tunani mummunan tunani da zai zamto yana shakka dangane da allahu tabaraka wa ta'ala to abin da yake so kenan allahu tabaraka wa ta'ala ce zalikum allahu rabbukum wannan shine wato allah ubangijinku la ilaha illa huwa babu abin bautata bisa ga cancanta sai wato sai shi khali'u kulli shay'in shine wanda halicci kowanne abu fa'buduhu Allahu tabaaraka wa ta'ala ce ku bautata masa Allahu tabaaraka wa ta'ala yace ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم sai Allah tabaraka wata'ala ya ce fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun Allah tabaraka wata'ala ya ce ya ku mutane ku bautatawa Allah tabaraka wata'ala wanda ya halicce ku gaba ɗayan ku ya halicci wanda suka zo gabaki ɗayan ku ya kuma saukar da ruwa daga sama ya fitar da tsirrai ku bautata wannan Allah tabaraka wata'ala shine Allah ta'ala Allah tabaraka wata'ala ce zalikumullahu rabbukum wannan fa shine Allah Ubangijinku kamar inda ya faɗa cikin watar aya cikin watar aya la ilaha illa huwa babu abun bautata bisa ga cancanta sai shi khaliqu kulli shay'in fa'buduhu shine mahalicin kowanne abu ku bautata masa subhanahu wataala wa huwa ala kulli shay'in wakil shi kuma akan kowanne abu wakil ne ma'ana shine mai kare komai shine mai kula da gudanuwar kowanne abu wakil shine wanda yake kula da komai yake wato dabbarar da shi yadda al'amari yake gudana Allah tabaraka wata'ala shi yake kula bishiyoyi su zubi da ganye lokaci kaza su sake ganye dan adam bashi da lafiya ya bashi lafiya ya warkar da shi dan adam ya ƙara girma lokacin da aka haifi kowa ba haka yake ba amma ana nan yana girma yana girma in an tambaye ka ran yaushe ka ƙara girma ba ka san yaushe ka ƙara girma ba in aka tambaye ka ran yaushe gemun ka ya fara fitowa baka san yaushe ya fara fitowa yaushe gashin bakin nan ya fito baka sani ba Allahu tabaraka wa ta'ala shine wakil shine wanda yake kula da komai da yake faruwa a jikinka kai karan kanka ma hakanan shi yake kula da duk wani abu da kake amfana da shi da ma wanda baka amfana da shi subhanahu wa ta'ala Allahu tabaraka wa ta'ala sai yace la tudrikuhu al-absar ka karanta wannan bismillah لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير
حياك الله الله تبارك وتعالى يسي لا تدركه الأبصار واتو أينشن غني بس iya riskarsa a nan gidan duniya din a nan duniya ba zai yi kace kaga Allahu tabaraka wa ta'ala wa huwa yadrikul absar Allahu tabaraka wa ta'ala shi yake kallon kowa yake kallon komai duk wani gani Allahu tabaraka wa ta'ala yana ganin ganin da kuma wannan mai ganin subhanahu wa ta'ala Allahu tabaraka wa ta'ala yace wa huwa al-latiful khabir kuma shine al-latif wato wanda yake mai tausasawa al-khabir wanda yake mai bada labari ma'ana masanin abinda bayi suka yi kuma zai ba su labarin abinda suka yi a bisa ilimi wannan aya wato tana daga cikin abinda mu'tazila suke amfani da shi na kore cewar ba za a iya ganin Allahu tabaraka wa ta'ala ba a gobe da kiyama tunda Allah ta'ala ya ce la tudrikul absar gannai ba sa iya riskar ganin sa suka ce ai ko alahira ma ba za a iya ganin Allah tabaraka wa ta'ala ba tunda gashi ya ce la tudrikul absar alhali a hakikanin gaskiya kuma shine mazhabin ahlus sunnah wal jamaa shine lalle ranar alkiyama tunda Allah tabaaraka wa ta'ala ya tabbatar da cewa za a ganshi yace wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nazira wasu fuskoki yawma idin a wannan yini na lahira zaka gansu nadira sun yi haske sun yi kyau suna sheki waɗansu fuskoki din ila rabbiha nazira waɗannan fuskoki za su ga ubangijinsu da kuma faɗin Allahu tabaraka wa ta'ala kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun lalle su waɗansu mutane waɗannan mutanen ranar alkiyama yawma idin a wannan yini lamahjubun lalle za a kange su za a hana su ganin Allahu tabaraka wa ta'ala malaman ahlus sunna suke cewa malaman ahlus sunna suke cewa kenan tunda Allahu tabaraka wa ta'ala yace lamahjubun za a kange waɗansu mutane ba za su gan shi ba ba za su ga Allah ba yana tabbatar da me waɗansu za su gan shi kenan lalle tabbas shi ne gobe alkiyama bayan Allah na ƙwarai za su ga Allah tabaraka wa ta'ala ya Allah ta'ala ka sanya mu cikin waɗanda za su ganka to duk wanda zai ga Allah waɗannan su ne 'yan aljanna za ka ga fuskokinsu nadira sun yi fes sun yi kyawu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce huwa latifu shine al-latif naka ce latif wato shine mai tausasa al'amura al-lutuf ainihin al'arabci shine dikka fin naba ka kalli abu da kyau sosai sai a ce laɗafta ilaiki mana ka kula masa gani ka gan shi da kyau kwarai da gaske to allahu tabaraka wa ta'ala wa huwa latif shine mai tausasawa tausayin bayi ya musu al'amura cikin sauƙi wasu malamai suke cewa allatif shine wanda ya sanya mantuwar wato aibin bayi a zukatan junansu wane ya laifi kaza idan lokaci ya daɗe sai a manta da wannan wasu malamai suka ce wannan shine ma'anar allatif mai sanya mantuwar aibu ga ainihin bayi alkhabir ana nufin wanda yake da khibra alkhibra kuma shine ilimi sani masaniya shine wanda yake da ilimi yake da masaniya dangane da komai dangane da kowa shine alladif kuma shine alkhabir ma'ana shine wanda yake da masaniya zai bai wa kowa labarin abin da ya aiwatar gobe alkiyama a bisa ilimi subhanahu wataala saboda kanan zamu takaita tana ta wani sama da ƙasa ba abinda na fassara mana daidai Allahu tabaraka wa ta'ala ka sami tarayya a cikin lada wanda kuma ne kuskure Allahu tabaraka wa ta'ala ka gafarta min muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ka sanya mu cikin bayinka waɗanda zaka yanta cikin wannan wata ya ubangiji ka amsa mana ibadojinmu ka amsa mana addu'o'inmu kowa da bukatunsa na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana kowa kuma da matsalolinsa Allah tabaraka wa ta'ala ka gafarta masa ya ubangiji ka gafarta mana zunubanmu ka mana albarka kai wa zuri mu albarka subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi